kwana saba'in akwai mai kwana arba'in duk watanni ne a najeriya nan ma'aikatan gwamnati sun fahimci abin da nake nufi yan kasuwa ma kuna ba ma'aikata bashi tunda yanzu rayuwa ta koma sai gwamnati ta ba da kuɗi sannan al'umma za ka ga kuɗi na ɗan kasuwa zai ce maka wallahi babu mu kanmu in ba albashin nan aka yi ba shi ce wallahi bala'i muke ciki muna ƙarƙashin bom sai gwamnati ta ba da kuɗi sannan kuɗi zai yatsu a hannun mutane kuma gwamnatin ƙara matsewa take ƙara matsewa take tana koran ma'aikata tana rage albashi bayan an rage albashin kuma ba za a biya lokacin da ya kamata a biya ba muna cikin bala'i wallahi zahiri sosai amma ne hankali kawai yake gane ba Allah ya yi mana to riba sannan akwai riba ribar bashi ribar ribar ribar ribar musayi ribar canji ana bikin sallah sai wani ya je ya samo yan ɗari ɗari sababbi fil a banki mint ko sai ya zo sai ya rika siyar ma da mutane ka ba da dubu ɗaya a baka guda tara yan ɗari ɗaya haka ne lissafin ko to wannan ɗari ƙwara ɗayan ita ce ribal fadl haramun ce mutum ya ci haramun ce mutum ya ci to aka hana wannan duk mu'amalar da zai kasance akwai wannan haramun ne ka shiga ciki sannan an tambayi malamai da yawa har waɗanda suke rayuwa a wannan zamanin aka ce shin akwai wani matsayi da zai ba mutum dama ya kai ya ci riba irin basussukan nan da ake ba mutane a ce za a biya da kaza da yawan malamai kashi 99.99 sun tafi akan cewa babu wata hanya da musulmi zai bi a cewa an halasta masa ya ci riba riba darura ba ta halasta ta amma an samu ɗigo ɗaya a cikin ɗari wanda suke ganin wasu da suke rayuwa irin kasashen waje za ka samu mutum yana rayuwa a canada ko a america ko a ingila ko a faransa kasashen dai turai wanda su jari hujja ne zalla sai ya zama hanya ɗaya kawai za ka iya samun gida ka mallaka ta hanyar bashin banki mortgage idan baka bi wannan hanya ba to za ka mutu a gidan haya kuma 'ya'yanka su tozarta to aka ma wasu malamai tambaya cewa ya halatta mutum ya je ya karɓi bashi a amerika irin wannan suka ce in irin wannan yanayin ne to ya halatta musulmi ya karɓi bashin banki da riba a ciki su ɗora masa wani abu sannan ya riƙa biya a hankali a hankali domin ya mallaki wannan gida amma mu a najeriya za ka ba da wannan fatawa muna da hanyoyin da za ka mallaki gida da yawa ba sai ka je banki ba sannan kuma matsin rayuwar da nake ciki ta zamantakewa gidaje ba ta kai tasu ba domin can kaje ne a matsayin bako ba ka da dangin iya ba dangin baba ba dangin iya babu dangin baba amma nan cikin dangi kake kuma rayuwa ake ta yan uwantaka taimake ni in taimake ka har yanzu muna da wannan ka'ida lalacewa mu bata kai ba wani zai iya zuwa ya kwankwasa maka gida ka bude gidan ya ce da Allah ka taimaka mishi da kaza baka san shi ba kuma ka taimake shi har yanzu muna da wannan ba mu lalace ba da yawa to kaga wannan kenan to wannan riba ce sannan shari'ar musulunci ta haramta duk wani ciniki wanda ya kasance akwai yaudara a ciki yaudara abinda za a yi maka wani burin-burin a ci da kai ta buguzin shi wancan mai dabarar ya ƙari kai kuma ka awalbace ka haramun ne wannan mu'amala fa'ido bokanci sana'ar addu'a da makamantan irin waɗannan abun duk sun shiga cikin hadiya yaudara sannan gara duk abin da za a yi mu'amala amma ba a da tabbas a game da sakamakon da zai biyo baya kamar yadda malamanmu suke buga misali su ce cinikin biri a sama ko cinikin kifi a ruwa to shi ma haramun to amma malamanmu suna da ka'ida suna cewa ma halat mu'amalatun min gira babu wata mu'amala dan aka tambaye ka aka ce ɗari bisa ɗari za ka rantse cewa ka san ƙarshenta za ta zo da sakamako mai kyau akwai ta suka ce algarabul yasir mafuwan an irin wannan rashin tabbas ɗin ɗan kaɗan to shi an yafe ba komai yanzu misali kana sai da shinkafa ba ne sai da gwal nan kusa da an ka auna ma mutum gwal kana da tabbas ɗari bisa ɗari za ka rantse ka ce abinda ka auna mushi haka yake ka ga algarhul yasiri haka mai aun mai shinkafa ka zo ka ce keji hamsin za ka rantse ka ce wallahi tallahi keji hamsin ne to kaga wannan algarhul yasir amma wanda ba a yi da shi shine algarhul fahish malamin mutum can da sai su ce kal abdil adiq ko bawan da ya gudu garar kifi a ruwa wanda yanzu irin waɗannan mu'amalolin suna nan da yawa musamman wasu mu'amalolin da ake na intanet ban ce duka ba akwai mu'amalolin intanet da yawa akwai garar a cikinsu kuma da yawan kun sani an yi wani mai harfa mmmn ne ko menene sunan shi da yawan ku matasa duk sun san shi inda ta ba su sani ba matasa duk sun sani masu latsa-latsan wayan nan an yi wani mmm ne ko me to daga baya sai ya zama me eh da an yi arziki da shi ko sannan an yi insakanation har yanzu ba akwai saura ko ko sun tattara ina su ina su sun gudu yan insakanation eh masu bitcoins duk gasu nan to duk akwai su da yawa suna sannan daga cikin abin da ƙa'idojin shari'ar musulunci take da shi dole ne mutum ya kasance ya iyakance ma kansa wai me yasa ma nake neman dukiya me yasa zaka nemi dukiya Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi mutum ne mai dukiya malami ne kuma mai dukiya da kake jin an ce shekarun shi 40 kamar da Imam Zahabi ya kawo a cikin Sirr Alamin Nubala shekarar shi 40 ما فاتته تكبيرة الإحرام ولا الإقامة في الصف الأول في المسجد النبوي شكرا أربعين بعتبة تاج إقامة وتسلى ببايا سهون غبا mutum ne mai dukiya yana zaune a gida kawai ana can ana ta jujjuya masa lokacin da zai rasu ya zo yake cewa la khaira fi man la yuridu jam'al mali min hillihi babu alheri ga mutumin da baya da nufin ya tara dukiya amma ta hanya halal ga manufofin ya kuffu bihi wajhahu anin nas manufa ta farko ita ce ka tsara fuskarka domin ru fuskarka ruwa ce tana da wani ruwa na mutunci in kai roƙo duk wanda ka roƙe shi ka ce ya baka to ka tafiyar da fuskar ruwan fuskarka mutuncinka ya tafi a wajen shi tabbas to ya ce na farko ce na sannan na biyu wa ya silu bihi rahimahu sannan kuma ka sada zumunta ai suna da haƙƙi akan ka danginka sannan wa yu'ti minhu haqqahu sannan duk wani haƙƙi na dukiya ka bada kaga zakka ke ka zama cikin masu badawa ba waɗanda suke tsammanin a basu ba yanzu da yawan mutanen mu ai kashi 90 na 'yan Najeriya duk suna jiran a basu zakka ne kun yadda ko ba ku yadda ba da wuya ka samu wani mai dukiyar da list ɗinsa baya cika ya tambatsa ya ma aje wani list ɗin ya ƙara ya ƙara ya ƙara kafin zakar shi da wata uku wanda zai gaishe shi zai canza zai fara gaishe shi kaga bala'i ne ake ciki yanzu zakatul fitr fa ake kama kafa da ita in an san shinkafa kake badawa wallahi tallahi ana tsohon kwanaki wasu za su ce maka wani don Allah ina bukatar zakka to ita kuma zakatul fitr in ba iyalai kake da su zuga guda ba ai ba ta da yawa mutane nawa ne suke yin zakatul fitr na gidansu ya kai buhu biyu akwai su ba za a rasa ba to kaga manufa kenan sannan ya sake faɗi yake cewa yan bazai lil aqili an yuhibba hibzal mali fi ghairi imsaki ya kamata mai hankali ya so ya tara dukiya ba wai dan ya make ta ba ya rike ta kama mau a'a fa innahu min al mawu'ati domin dukiya tana cin abin da ke ba mutum mutunci ya kuffu bihi wajhahu mutum zai tsara fuskarsa daga roƙo wa yukrimu nafsahu zai girmama kansa wa yusilu minhu rahimahu kuma zai sada zumuntarsa sannan ya sake cewa a lokacin da zai rasu aka ga ya bar dukiya mai yawa sai yake cewa Allahumma innaka ta'lamu anni lam ajma'aha illa li asuna biha dai dini ce ya Allah madaukakin sarki ka sani ban tara dukiyar nan ba sai dai in in tsara addini na hatta addinin ka ba gashi mun fadi ba a baya sannan wa asila biha rahimi in sada zumuntata wa akuffu biha wajhi wa akuffa biha wajhi sannan in tsara fuskata in tsara mutunci na wa aqdiya biha dayni sannan in zama ba abina bashi sa'id bin musayyib sai yace la khayra fi man lam yajma' al mal babu alkhairi ga mutumin da bai tara dukiya ba li yakuffa bihi wajhahu dan ya tsara mutuncinsa wa yasila bihi rahimahu ya ya tsara ya yi sada zumuntarsa wa ya qadiya biha dainahu kuma ya biya bashinsa wa yasuna biha dainahu kuma ya tsara addininsa duk wannan al-imam ibnu abi dunya kawo a cikin islahul ma'nasa to kaga manufa ce sannan an samo daga babban malami tabi'i al-imam muhammad ibn al-munkadir yake cewa ni'mal aunu ala ad-din al-ghina yace ma dalla da abin da ke taimakon mutum addininsa wadata ta dukiya sannan babban malami alƙasin gun muhammad jikan sayyidina abubakar radiyallahu anhu ɗaya daga cikin malaman fikihu guda bakwai na madina yana cewa lokacin da zamanin sayyidina umar ya zo dukiya ce yawa a hannun mutane sai kawai sai kowa gwamnati ke ba shi kuɗi sai mutane suka daina neman kuɗi to gwamnati tana kana da allowance tsarin a haife ka ana haihuwa ka a fara baka dukiya tsari ne na musulunci masu ganin cewa tsarin gurguzu ne kuskure suke ba communism ba ne asali musulmai suka kwaikwaya sai na umar in aka haifi yaro daga haihuwarsa akwai diwani akwai rijista ta haihuwa za a rubuta sunansa za a sa masa abin da za a rika bashi duk wata daga baitul mali saboda dukiya ta samu an samu kanzani an samu alkanzul abiyar an samu alkanzul ahmar an samu zinariya an samu azurfa daga farisa da rum dukiya ta cika a madina sai na umar ya ce a rika raba ta ga talakawa wallahi tallahi haƙƙin gwamnati ne ta neman ma kowa aiki a tsarin musulunci amma a tsarin jari hujja to a kashe ka ka je ka nemi kuɗi a rusa maka shago a faɗa a rediyo a ce ka je ka nema sai tsarin jari hujja masu dukiya su ci gaba da samun dukiya talakawa kuma su ci gaba da mutuwa shine fassara capitalism duk wata fassarar da za a maka wannan ta boko ka aje ta kaɗa wannan tawa a kashe ka talaka ya mutu mai dukiya ya ci gaba da samun kuɗi wanda abin da suke faɗi suna cewa duk ƙasar da take son ta zauna lafiya babu ƙasar da ba talaka amma abu uku ake son mutane mutane ana son su kasu gida uku ana son a samu baitul zahab ana son a samu baitul fidda sannan ana son a samu baitul hadid ana son a samu golden class a samu gidan zinare su ne manya-manyan masu kuɗi irin masu lissafi da miliyan da biliyan da tiriliya dole ana buƙatar su su ana son su ne 'yan kaɗan a cikin mutane nisbar su a ƙasa ne zaman lafiya to ba a san su wuce kashi ashirin kashi ashirin sannan sai a samu kuma silver class baitu alfizba gidan azurfa su ne ba masu dukiya ba amma mutanen da kowa asirinsa a rufe yake suna ‘ya'yansu na zuwa makaranta ba su tsoron a koro musu ‘ya'ya daga makaranta ba su jin tsoron asibitin da za su suna da abin hawansu suna da gidajensu da suke komawa su kwanta abinci ko wannan ba magana shi ake ba to waɗannan su ake buƙatar su zama kashi 60 a cikin al'umma to sai kuma kashi 20 ai mun samu 80 ko su kuma su ne baitul hadid irin talakawa sosai su kuma kashi 20 duk ƙasar da take da wannan tsarin to ƙasa ce da za ta zauna lafiya ƙasashen da kake jin su ana ba da labarinsu suna da kaza duk mafi yawancin su tsarin suke kuma haka Allah ta'ala ya kaddara mutane su rayu ko yake so kai mutane su rayu amma wani tsari da zai zo ya ce dukiya ga baki ya ta gwamnati ce sai dai gwamnati ta rika san maka kai baka mallaki komai kuma ba gado ba zakka tsarin gurguzu ce irin tsarin rasha irin tsarin china da wasu kasashen larabawa da suka kwaikwaya irin su saddam hussein allah ya gafarta masa da irin su abin na hafiz al-assad kasar syria irin su libya mu'ammarul kazzafi allah ya gafarta masa shi ma wannan tsare-tsaren tsari ne na gurguzu musulunci bai da su ba amma tsarin musulunci musulunci ya yadda gwamnati ta zama tana da dukiyarta sannan kuma kowa zai iya mallakar abin da ya mallaka ta hanyar neman sa amma a shari'ar musulunci akwai abin da kuma ba za ka iya mallaka ba akwai inda za a kai hajji a ce nan ban da kai nan ba za ka mallaka ba to kun ga da akwai wannan to lokacin sai na umar aka yi yau dukiya ta yawa a hannun mutane shi kenan kawai sai mutane wa kaffan nasu an kalabil ma'isha sai kawai mutum ya daina zuwa kasuwa aka daina zuwa kasuwa mutum yana da albashi daga gwamnati gwamnati na bashi wani abu sai ce kawai shi ya wadace shi baya bukatar sai ya je kawai sai ka je kasuwa ka gari sai kura kuma ba corona ake ba sai sayyidina umar ya ce ayyuhan nasu aslihu ma'ayishakum fa inna fiha salahan lakum wasilatan li ghairikum sai na umar yace ka shedin ku ya mutane ku gyara dukiya kowa ya fito ya ci gaba da neman dukiya kar ku dogara da gwamnati domin a cikin abin da ku za ku yi akwai gyaruwar kanku gwamnati wani zubin Allah na jaraba ta samu economic meltdown ko ta samu ta samu ta samu zazzabi na tattalin arziki to za ku sadar da kanku ku gyara rayuwa kuma za ku gyara rayuwar wasun ku to kaga ashe manufar tara dukiya a musulunci ba ita bace ka tara dan kanka ka je ka ga irin gidajen da mutanen mu suke kankarawa mala wallahi in ka je ka ga yadda wani yake gida sai ke mamaki ai filin kwallo akwai basketball akwai volleyball akwai komai akwai a cikin gidan nan kuma daga shi sai matan shi 'ya'yan shi uku filin kwallo a cikin gida ba za ka yi tafiyar mitoci ba sai ka samu wanda yake da ƙyar yake cin abinci a rana su ɗaya kusa da wannan gida haka rayuwar da muke ciki a cikin al'ummarmu wallahi masu kuɗin mu ba su da hankali da yawan su mahaukata ne kuma ba su san cewa ban bane suke naɗa ma kansu wanda zai tashi nan gaba akwai tarihi tarihi ya tabbatar da zanga-zanga talakawa ba cewa ake talaka su zanga-zanga ba kuma ba zuga su ake ba amma ka sani duk wanda ya rika dukiya ya kamata ya raba ta a cikin al'umma yake wallahi akwai ranakin dillanci bala'i ne sosai sannan daga cikin abin da shari'a musulunci ta haramta ta haramta duk abin da za ka yi ya kama mutane cutarwa duk abin da zai cutar da mutane ba a yi daka kawo shi ba ka ce za ka rika da shi cutar da su addini ba a yi daka rubuta littafi ka rika da wanda zai bata aqidar mutane mutane suna kan aqida sahihiya ka rika buga littafai kana saida littafin da za su bata aqida ko ka rika siyo littafan bata aqida kana siyar ma da mutane kuma suna karanta ko ɗabi'u ko abin da zai cutar da su a jikinsu bai halatta mutum ya saida abin da ya zama ya yi expire ba bai halatta ya ce mutum ya sai da abin da duk ya kasance ya tabbatar da akwai cutarwa a ciki ba an yi wani lokaci da aka tsasiyar da mutane man gyada mai injin oil kawai sai gida mai gida ya je siyo man gyada dan bufa kawai aka ci da shi amma duk gidan a tsiyaya ai ta tsiyaya mutum ya zauna kawai sai kaman an zuba an zuba an zuba injin oil ne a wajen da ya zauna aka ta kai mutane asibiti da wayau na na san wannan a ƙasan na aka yi shi to kun ga wannan haramun sannan daga cikin ka'idoji musulunci a game da dukiya tara ta dukiya na da alaka da kyawawan ɗabi'u musamman gaskiya da amana shi yasa daga cikin abin da Allah ta'ala ke sa mutane su ga cikin talauci akwai su zama ba su da gaskiya ba su da amana albayyana bil khiyar hadisi muttafaqun alaihi ko bukhari da muslim suka goyito shi albayyana bil khiyar ma lam yatafarraqa fa idza sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima وإذا كتما وخانا محقت بركة بيعهما ‘yan kasuwa da mai siya da mai siyarwa dukkaninsu suna da zaɓi na su tabbatar da cinikayyarsu idan suka yi gaskiya suka bayyana Allah sai ya sa musu albarka kai da ka da sai Allah ya sa maka albarka a dukiya ka ba tari ba ba tarin dukiya ba ne albarka kai kuma da ka siya sai Allah ya sa maka albarka matar ka sai ta dade bata ce maka abu kaza ya kare ba kai ta mamaki amma yanzu jiya bai yadda aka cire ma ababe albarka duk abin da kake siya da kuma kila kuna nan ba ku karu ba yadda kuce amma hidimomi duk sun karu ma mutane to kaga wannan shine gaskiya da amana sannan musulunci ya yadda da almalakiyatul khassa ya yadda da ka zama ka mallaki wani abu a matsayin private naka naka ne shagon ka ne kamfanin ka ne gonar ka ce duk musulunci ya yadda da wannan amma akwai inda musulunci bai yadda ba manzo sama a hadisi sahihi yace al muslimuna shuraka'u fi thalathati musulmai sun yi tarayya abu uku al ma'u wan nar wal kala manzo sama yace abun nan uku ba ya halatta wani ya mallake ya ce nashi bane na gwamnati abu na farko al ruwa ruwa ba a yadda wani ya zo ya mallake ruwan gari da mutane suke zuwa su sha ya ce nashi bane shi zai rika siyar musu a na gwamnati a irin tsare-tsaren da ake da su na turawa sai a rika cewa ku rika bada wani abu duk wata ko kuma za a ta turo muku ruwa kullum kullum na tabbatar da lokacin da ake samun ruwa kowa shaida ce shaida ne shi akan cewa ya san ba biyan kuɗin ruwa yake ba a yanzu ne haka ta bayyana lokacin da ba ruwan kullum ruwan nawa kake siya a gidanka inda suke wahalar ruwa kwanaki ake faɗa min gab da azumi ko cikin azumi ne ake ce min jarkar ruwa 25 liters ne ko ta kai naira hamsin sannan wani zubin sai ka sha baƙar wahala ma sannan za ka sama to wani a gidansa sai a ƙarar da jarka goma wani ma fiye da haka to nawa kenan to ɗari biyar a wata dubu goma sha biyar to yanzu nawa ne kudin ruwa da ana samu suna jin ba a rubuto wa mutum ya kai dubu sha biyar sannan in bohol kake da shi in ba ka da wuta sai ka tada janareta sai ka zuba man fetur to kaga alma'a kenan ruwa gwamnati ya kamata ta mallake shi haƙƙin kowa ne manzon da sama ya faɗi wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da ya wuce da suka wuce sannan anna wuta wuta ita ma wuta ba ta kowa ba ce mu da muke rayuwa a wannan zamanin da ake da wutar lantarki mu za mu fassara wannan hadisa wutar lantarki bai halasta wani a shari'ar musulunci ya ce tashi bace ta gwamnati ce duk an yi tarayya jama'a gwamnati za ta rika kwantarolin ɗinta kuma na tabbatar da wuta ta fi kowace hanya ta samun wuta wutar lantarki ta fi arha wannan na san kowa zai itifaki da ni in ana da matsalar wuta man fetur ɗin nawa kake siya a wata kaga da yawa in sola ka ce za ka haɗa kafin ka haɗa solan nawa za ka ga ai sola ta masu kuɗi ce to kaga manzon sun fi to bai halatta wani yazo ya ce ya ciye wuta ba ba ba privatization na wuta a ce wani ya mallaki wuta na gwamnati ta gwamnati ce sannan alkala abincin da dabbobi za su ci gandun daji kenan na gwamnati ku duba hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ke gaggata cewa manzon Allah sama annabin Allah ne a yanzu akwai hukuma ta gandun daji ko akwai ta a ƙarƙashin ministry of environment jiha na da nata jihohi wasu suna da nasu sannan kuma gwamnatin tarayya tana da nata da minista sannan kuma wannan wani bangare ne da shugabansu sosai sannan kuma musallahai ne masu kula da gandun daji za ka gansu kamar sojoji da bindigoginsu mayaka ne sosai gwamnati ta yarda musu su ɗau makami kage saboda ne saboda tsara abin da ya shafi dabbobi gandun daji to wannan wasu daga cikin kenan suna da yawa ka'idojin a gunguje sai wasu daga cikin ka'idojin kashe dukiya yin amfani da ita abu na farko shari'a ta hana ta'af at-taraf fawqa sarf suka ce in an ce at-taraf shine a mujawazatul hadd fil kayfiyya shi kuma as-sarf مجاورة الحد في الكمية an ce taraf shine yin amfani da dukiya ba yadda ya kamata a yi amfani da ita ba in himaki yin kutse da nutso a wajen jin daɗi irin misalin da muka buga na tsazu mutum ya je ya siya fili daga shi sai matar shi fili fili fili 100 by 100 sai ya ce a haɗa- a haɗe masa guda goma ya ja katanga ya yi gini a ciki wani kuma na neman kwata 25 by 50 kai yanzu ba ana gida, gida, gida rabin kwata ga su nan da yawa babu ana a sa unguwanmu rabin kwata sannan kana iya samun wani na nan gidan haya 'ya'yan shi goma matar shi ɗaya ko matan shi biyu suna gidan haya ciki da falo wani kuma ya je ya ja wancan filin sannan ka ce za a zauna lafiya to musulunci ya haramta wannan kuma ya zargi masu mutrafuna innahum kanu qabla zalika mutrafi wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim cikin abin da ke sa mutum ya shiga wuta akwai wannan rayuwar dukiyarka ce kai ka nema taka ce to amma shari'a sai ta ce ga yadda zaka kashe ta ba a yadda da ba a yadda da taraf ba ba a yadda da taraf ba ba a yadda kai kai nutsu wajen rayuwa ba jin daɗi me yasa malamai ai malamai na Allah ma malamai na Allah da yawansu ku dubu malamu malam abakar gumi rahmatullahi alai an masa tambaya ne yasa bai sa kaya masu kyau ya ce almajirai ne fa a gabansa fa almajirai yake karantarwa in ya zama rayuwarsa sai dai su koyi da kayan jikin shi ba su koyi da ɗabi'unsa ba kuma kaya ba ta jama mutunci sai dai su sa ka kai yayi ana yayin duk kaya kuma za a yi a gama amma halaye na gari ba a yayinsu suna nan tare da mutum to kage taraf kenan taraf to musulunci bai yadda da wannan ba sannan na biyu musulunci ya fito ya tabbatar da akwai ka'ida ta haƙƙi a dukiya kai ka nemi kayanka na halal amma kuma Allah ya ce kai akwai haƙoƙi a ciki wa anfiqu mimma ja'alakum musakhlafina fihi ku ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya sanya ku zama ku ne masu tsaransa masu gadinsa akwai akwai haƙƙi na zaka akwai haƙƙi na zawul qurba danginka in kana da dukiya wajibi ne ka ɗauki nauyin danginka ba mustahabi bane danginka ba su da shi kai kuma kana da shi wajibi ne a shari'ar musulunci ka kula da rayuwarsu kana da kanni kana da yayi kana da kanni mata suna gidajen mazajensu amma duk ba su da shi kana da bafanni yan uwan babanka suna da haƙƙi a kanka sannan akwai haƙƙin makwabta wajibi ne a shari'ar musulunci ba mustahabi ba kana da dukiya makwabcin ka bai da shi ka kula da shi wajibi ne ina nanatawa ku je ku karanta ayar wa abdullah wala tushriku bihi shay'a ayatu ashabil huquqil ashara masu haƙoƙi guda goma bayan ka fitar da zakatu kuma waɗancan dole ka fitar musu da haƙƙinsu in zakarka za ta iya kula da su to duka ba su maƙwabtanka danginka na kusa danginka na nesa duka ba da zakka a ciki idan kuma zakarka ba za ta wadatar da su ba ka ƙarar da ita amma wasu ba su samu ba to suna da haƙƙi a cikin dukiyarka Allah ta'ala ya wajabta maka dole kai duk wannan an yi ne saboda kai ka zauna lafiya su ma su zauna lafiya daga cikin manya-manyan abin da ke jawo hasada a ban ƙasa akwai ruwa idan aka rage ruwa to za a rage hasada kaga akwai hasada mai dalili akwai hasada da ba ta da dalili amma dukkanin su haram ne Allah ya haramta ruwa kuma ya haramta hasada to daga cikin maganin da ke koran ita hasada ciwo ne rowa ma kuma ciwo ne to hada su ake irin yadda ake ma yara immunization a ɗauko cuta da cuta sai a hada sai ɗaya ta rinjaye ɗaya an samu an samu rigakafi kenan to inda rowa za a yi hasada shi yasa daga cin hanyoyin da kake ko kake rage ma kanka mahassada akwai kyauta ka zama mai kyauta to kaga wannan ka'ida ce sannan daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci ta sa maka ka'idoji cewa ka kula da matakin da kake da shi na bukata shari'a ta sa ka ka'in bukatun ka matakai uku ne akwai daruriyat akwai hajiyat akwai tahsiniyat daruriyat ababen da idan baka yi su ba rayuwa ba za ta yiwu ba za a mutu abinci abinci na ciki ko ba a mutu ba amma za a yi rayuwa ta kaskancin ƙarshe gida na ciki yana cikin daruriyatul hayati in ka karanta suratul nahli zaka ga Allah ta'ala ya lissafa waɗannan haka tufafi yana cikin lawazimul haya abinda ba zai iya ruwa a yi rayuwa ba ba su to waɗannan zaruriyat kenan kula da su su ne suke matakin farko sannan sai hajiyat za a yi rayuwa amma za a sha wuya irin su wutar lantarki in ba ta za a sha wahala to su kuma su ne hajiyat sannan sai tahsiniyat su kuma tahsiniyat kawai gidanka kana son shekara ta zagaya ka sake mai fenti tasiri ne mota ka lafiya talau kawai sai ka ce ai kana son ku kakara da wani ku canza to rashin tantance waɗannan ababen guda uku suna cin abin da ke haifan mana da talauci da bakar rayuwa za ka ga mutum ya ji ya ce a bashi bashi amma in ka ga me zai siya sai ka yi mamaki yanzu da sallan nan ta zo za ka sha mamakin mutanen da ake bin su bashi a ba laifin aikin gwamnati kace yi an san inda za a ciri kudin ka kai tsaye ka san zai zo ko kana aikin albashi amma nema kake yi ana ba ku mu samu abin miya sai ka je ka duddun goma kanka bashi dan kunna bashi sarka bashi takalmi bashi safa bashi naman sa da kaukawa bashi na me waye dora maka babu wanda ya dora maka duk tasiriya ce waɗannan sannan daga cikin shari'ar musulunci ta sa maka ka'ida cewa ka zama kana da tsaka-tsaki a game da abin da ya kamata kai amfani da dukiyarka ka zama matsakaici walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama duk abin da zaka yi ka tsaya tsaka-tsaki ciyar da iyalanka tsaka-tsaki ka koya musu rayuwa matsakaiciya kar ka zama makwado matsolo kar ka zama zumbuli sannan kuma kakka zama almubazzir wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kaga duk wannan ka'idoji ne na shari'ar musulunci yan uwa a ƙarshe shawarwari mu sa takawa ta zama ita ce a gaban mu a game da wannan halin da muke ciki me takawa tsara dokokin Allah haram ga tanan tana zuwa kala kala to mu tsaya takawa ta zama ita ce shugaban jagoran na biyu mu zama masu juriya a rayuwa rakin mu yayi yawa wani abin bai kai ne raki ba amma muna yi yanzu da sallan nan tun ranar sallah wasu waɗanda nake tare da su haka nake ce musu in ce kai yanzu je da mutane ke sa sababbin kaya in ka ga mutum ɗari to mutum casa'in sun sa sababbin kaya goma ne kawai ba su sa ba kaga shi ya kamata mu gode ma Allah to shine shawara ta uku ita ce shawara ta uku mu zama masu godiya Allah Allah ya ba mu ka'ida cewa la in shakartum la azidannakum sannan na hudu mu zama masu taimakekeniya tsakanin junanmu makwabci ya taimaki makwabcinsa dan uwa ya taimaki dan uwa ka san wani naka bayi da shi ka taimaka masa kar ka ce ai bai yi magana ba ka zama dabba dabba ce ko dabba ma tana gane dan uwanta na da bukata amma dan adam wai ya koma yana cewa ai bai yi magana ba sai mutum yayi magana ka san ga alamu nan sun bayyana na bayi da shi ka ce wai sai yayi magana sannan zaka bashi mu zama muna da ta'awun a tsakanin junanmu akwai misalai na indiya musulman indiya suna cin waɗanda suka yi rayuwa ta ƙasƙanci ta wahala akwai jihohin da in ka tafi a indiya su suka fi musulmai irin su mumbai irin su laknaho waɗannan jihohi ne da za ka same su akwai musulmai da yawa gwamnati da ake zaɓa a indiya demokuraɗiyya suke yi tsarinta musulmi ba zai taɓa samun makami ba sai dai ɗan addinin hindu saboda su suke da yawa mutanen indiya sun kai biliyan ɗaya da rabi biliyan ɗaya da rabi ku dubu ɗari biyu ne ko miliyan ɗari biyu to su biliyan ne su miliyan dubu da ɗari biyar to kashi saba'in na mutanen indiya duk addinin hindu suke bi masu addinai ne to musulmai suna da wahala a indiya to da suka fahimci haka shekaru casa'in da suka wuce baya sai suka yi makansu fada komai suka matsa makan suka ce su zo su haɗa kansu sai da mutanen musulmai suka zama suna da jami'ar su darul ulu wanda suke ce mata nadwatul ulama in kana jin malaman indiya wani annadawi wani annadawi to title din yi wannan jami'a kenan suka zama suna da asibitotansu suka zama suna da kamfanoninsu indiya bangaren musulmai suna cin waɗanda suka fara tsabbaka tsarin bankin musulunci a duniya to yanzu kai ka san kafin su matsa ma zakir naik hafizahullah sheikh zakir naik dr zakir naik kafin su matsa mai su kore shi a ƙasar kai ka san yana cikin masu da'awa masu dukiya ya zo Legas, ya zo abuja wasu kukila ma sun halarta holin ɗin shi mobile ne mobile hall yake da shi duk inda za a tafi kawai nan daga hall ɗin ake yi ka ji wani abu wai hall hall ɗin da za a yi lecture mai ɗaukan mutane dubbai za a nan da shi kawai a tattara a tattara shi kenan sai a tafi da an je waje kawai zai ce ina fili sai a share fili in aka share fili kawai sai a zo kawai a tada hall shi kenan kamar kuna gida sai da ya zama yana gidan da gidan talabijin ɗinsa Peace TV kanatu sala hadin to duk wannan aikin nasu ne suka yi ba su ci nasara ba sai da suka taimaki junansu suka rika haɗa kai na yi wata magana jiya a unguwarmu ce duk damar da kuma na sha yin ta duk damar da Allah ta'ala ya baka to ita zai ma tambaya kanta na faɗa musu na ce musu na sha faɗin ce ni Allah ba zai min tambaya kan dukiya ba ban ce zan mutu ban yi dukiya ba amma ba ni da ita amma in karatu ne na tabbatar da ba zan wuce ba sai Allah ya tambaye ni Allah ba ni ikon amsawa amma wallahi Allah ba zai min tambaya kan dukiya ba har da rantsuwa ta yau na ƙara to an ce za a yi ma mutum za a tambaya sai an tambaye mutum game da waɗannan abubuwan to ni Allah ba zai tambaye ni kan dukiya ba tunda bai ban ba amma zai tambaye ni kan karatu to ka tashi kai abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka kai amfani da shi ƙarfinka da Allah baka amma Allah bai sa ka ci kai malami bane bai sa ka kai abin da mai dukiya bane kana da ƙarfi duk wani abu da za a yi na taimakon al'umma to ka ba da ƙarfinka tsaro ne na unguwanni fita ai sintiri ne ka ba da kanka a irin wannan rayuwar da muke ciki amma rayuwar da muke ta ƴaƴan abin da rayuwar ƴan marina kowa kwatanniya shi kalanta daban launin daban to wallahi ba inda za mu tafi sannan rayuwar ƴaƴan ɗinya kowa ya ɗau malfa ya sa a kansa ba mai da jagoranci ba ba mai da shugabanci ba mai da tsari ba ba a taimakekeniya tsakanin junanmu wallahi tallahi ba za mu ci nasara sannan mu zama muna da takatsantsan akan me zamu ci wannan bai halatta mana mu zama yaki haram yaki haram ba yaki halal yanzu ma yaki haram yaki haram tafi yawa yaki haram yaki haram da yaki halal yaki haram ne yanzu yaki haram yaki haram tafi yawa so da ka Allah ya shirye mu ban so mu wuce awa guda ba amma dai mun wuce haka na sani so da ka Allah ya gafarta mini Allah shi taimake mu gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu daga rayuwar da muke ciki mara kyau mu zama muna rayuwa ingantacciya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma rayuwar mu albarka wannan unguwa ta ku Allah ya ƙara mata albarka ban taba shigowa nan unguwa batun da nake a duniya nake ji to Allah ya Allah ya ƙara mata tsayi Allah ya ƙara muku haɗin kai Allah madaukakin sarki ya taimake ku wajen ci gabanta da kuma taimakekeniya a tsakanin junanku wannan market Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa albarka Allah ya taimaki masu gudanar da shi da sauran duka waɗanda suke ba da goyon baya Allah maɗaukakin sarki ya taimake ku wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masallacin da zaka je kai amfani da kiran sallar duk masallacin da ka san zaka je kai sallah a ciki to daga lokacin da suka kira sallah haramun ne kai wata mu'amala ta dukiya domin babu babi in ba wannan ba ba mu da gwamnati da ke sa ka'ida in ka tafi saudiya da wasu kasashen da suke da hankali to da an kira sallah yanzu misali saudiya duk wanda ya je saudiya a cikin ya sani ana kiran sallah a masallacin harami na makka to duka masallacin cikin gari za su ɗauka shi ke in aka kira sallah a madina to duka za su ɗauka in ka je riyadh haka in ka je dammam duk jihar da za ka tafi akwai masallacin da ake ɗaukarsa a matsayin babban masallaci in suka kira sallah shi ke nan ɗaka to dama masallacin harami shi ke ba da duka ma kiran sallah so daga da an kira sallah a masallacin harami komai kowa mana masallaci zai to amma mu muna da wannan ba mu da zabi yanzu a zariyan nan muna da masallatai da akwai tazara awanni ma na sallar juma'a tsakanin juna to so daga masallacin da za ka je suka kira sallah sai ka ji tsoron Allah daga nan sai ka rufe shagonka akwai sallar sha ɗaya ko akwai ta tara akwai sallar karfe biyu a ɗaya abin nan sha biyu akwai sha biyu da fata akwai sha biyu da rabi akwai karfe ɗaya akwai karfe biyu to wace ce ba zabifi so daga duk masallacin da za ka je duk tambayar da aka ni fata wadda nake ba da ke masallacin da za ka je shi ya lazumce ka in sun kira sallah to ciniki ya haramta a gare ka Allahu ala.
Sai wannan tare da cewa guda biyu ne amma suna da alaka. Wannan ya ce menene hukuncin cin bashin kamfanonin waya sai kuma halaccin kasuwanci ta intanet.
To tambayar farko ita tana da sauki amma ita ma malamanmu na Najeriya sun yi sabani a kanta. Akwai fatoyi guda biyu. Fatawar farko ita ce fatawar da suke cewa haramun ne. suka ce ai iya time kuɗi ne in ka tura ɗari to ai za ka ga an ce an baka iya time na naira ɗari to ya za ka yi ka ci bashin ɗari sai su cire maka su turo maka casa'in haka suke ko in ka ci na hamsin su turo maka arba'in da biyar to ko nawa ne dai ai ba dole sai mun tabbatar da wannan akwai dai cirewa ko shi kenan ko ɗaya suka cire maka sai suka ce haramun ne suka ce kuɗi da kuɗi ne wannan mahangarsu kenan fatawa ta biyu suka ce a'a ba haram ba ne suka ce ai iya time ba kuɗi ba ne domin ai ba kai tsaye ba kuɗi ka bada ba ba naira ba ce ko naira ce a fili naira ce a fili suka ce abinda shari'a ta haramta shine kuɗi da kuɗi to amma iya time yanzu ya zama commodity kace kaya ne shi kuma ya halasta wannan akwai abin da suke ce mishi bai'u taqsid duk da shi ma an yi sabani kansa bai'u taqsid shine sai mutum ya aje wayan nan sai ya ce in zaka biya kuɗi yanzu dubu biyar in kuma bashi ne dubu shida malamanmu na malikiya da wasu malaman mazhabobi sun halasta haka wasu kuma sun haramta suka ce shine albai'atani fi bai'a ciniki biyu a ciniki daya to ni fata wadda nake bada mun tambayin nan ci bashin waya asali amma ban ce haram bane amma in ka shiga lalura ka shiga wajen da ba za ka iya samu ba ka da kuɗi a bankin ka da za ka iya cire kuɗi kai transfer zuwa ga kanka sannan ba inda za ka sai katin waya to babu laifi ka ci bashi saboda ka shiga zarura nan mun gane to wannan ke shi ko ita kuma tambaya ta biyu abu ne mai faɗi cinikin intanet wa yawa ga rai a yanzu cinikin intanet yanzu ya fi kala dubu wanne yake tambaya kai sai mutum ya ɗauko sigarsa da kaifiyarsa da yadda ake yin sa daga nan sai a ce masa to wannan ya halasta a kan kansa amma cinikayyan intanet da yawa suna nan barkatai inda ilimin ka ya sani nan ka sani amma yawan su ya kai inda ya kai so da ka kai tsaye ba za akwai akwai na halas akwai na haram a ciki yadda ka san kasuwar ka kasuwar sabon gari akwai cinikin da ake na halas a cikin kasuwar sabon gari akwai kuma cinikin da ake na haram ne a cikin kasuwar sabon gari amma sai ka ce ga irin cinikin to sai a yi ma bayani sai a ce to gashi gashi gashi ga halascinsa ko haramcinsa wallahu alam
sai kuma baya- tambaya akan hukuncin haya purchase na gida ko mashin da mota da sauransu wato mutum ya sayi ah, k- abu ta wurin ya sai ya a bashi kaya sai bayan wani lokaci ya biya a rinka cirewa ko daga albashin shi ko wani abu makamancin haka
Eh, hayafo ce tsaye na ce ya fassara muku ai ba da turanci muke lecture ba ko muhazara ya halasta mutum ya sai kaya ai shine bai utaqsid ai yana cikin ma'anonin bai utaqsid ka sai kaya za a rika cire maka lokaci bayan lokaci ya halasta a musulunci misali sai a ce ga wayan nan za ka ai shine har yake haifar da a ce ko za a yi ma dori sakamakon jinkirin da za ka yi sakamakon jinkirin da za ka yi idan mai haya purchase yana son ya maka adalci ya maka abin da ya kamata insani kai ba adalci ba ya sa kayansa wannan waya dubu biyar yake saida ta da wanda ya zo siya ya biya kuɗi yanzu da wanda zai rika biya a hankali zai ya ce dubu biyar ne haka aka fi so ya shiga cikin addu'ar manzo Allah sallama da yake cewa rahimallahu tajiran samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah ya ji kan dan kasuwan da idan ya siyo da sauki ya siyar da sauki sai ya rika biya misali sai ce duk wata zai biya dubu daya kaga zai biya a wata nawa kenan zai biya a watanni biya ya halasta ya halasta shi shi mu bambance riba tana shiga cikin kuɗi da kuɗi ne wasu abin da ke rikitar da su ke in an ce riba a maka ɗoyin to tana shiga cikin ba ni kuɗi in baka kuɗi ne amma kaya waye zai rantsa ya ce kaya da ya siyo wallahi tallahi daidai suke da kuɗin da za ka saida kaga ba riba kenan a duniya a'a ciniki ana yin sa don riba ne ita kuma riba a shari'ar musulunci ba ta da ka'ida ba ta da haddi kawai abin da ake so ana son ka zama mai tausayi ka zama mai rahama ka zama yadda ka tausaya ma mutane kai ma Allah ya tausaya maka amma da za ka siyo wannan waya dubu biyar misali sai ka zo ka sai da ita dubu goma sha biyar ka ci haram baka ci haram ba kauli raji riba ka ci ya ka dai kai baka tausaya bane kaga mu ma kasa kenan yanzu nan mu ma ce ta hanyar ta kai kai kama wancan sannan kuma ai ya halatta ka siyo wannan waya dubu biyar kana mazhabin malikiya ka siyo da wannan waya ka siyo wannan waya dubu biyar sai ka ce dubu ɗaya ka kasa ta kuma tabbas dubu biyar ka siyo ta sai ka ce dubu ɗaya ɗai ko ka ce ɗari biyar biyar kuma tsakaninka da Allah kai ne hankali ne lafiyayya kwakwalwa kake da ita ya halasta kayanka ne ya halasta yi ya halasta ba shi yasa ake ce ake ma musulmai wasiya cewa an azumi zo si bananza ba muna yi ka sauƙaƙa kaya ya halasta a musulunci za ka ma iya samun lada Eh, amma dai ka ci riba shine asali domin ana yin ciniki ne don riba ba ana yi bane don a faɗi kuma so ake a ci gaba ba so ake a ci baya ba
sai tambaya ta ƙarshe yake cewa me hukuncin hulɗa da kamfanonin da suke ba da bashin kayan noma sai su bayar ƙasa da fara, sama da farashin kasuwa su ansa bashin su da kayan da mutum ya noma amma za su faɗi farashin ne kafin ma kayan ya zo gida
to akwai akwai bai usalam a musulunci ko salaf da ana ce masa shine musayar da 'yan kasuwa suke a tsakaninsu da manoma sai 'yan kasuwa masu sai da iri da taki da magungunan kwari sai su zo sai su siyar ma da manoma kaya sai su ce amma za su biya su da buhu ne za su biya su da hatsi ya halasta a shari'ar musulunci kuma hanya ce ta taimako sosai ana da bukatarta ana da bukatarta sai su ba su su ce to kaza za su biya su dama an san wannan buhun taki da aka ba shi naira kaza ne to idan hatsinsa ya zo to za a kimanta wannan lissafin na kuɗin takin sai a misali ya ba shi buhu ɗaya na taki dubu takwas to yanzu kuma buhun masara ya kai dubu goma sha shida goma sha shida kaga ya ninka kenan to yanzu zai ba shi buhun masara rabi kenan a matsayin me a matsayin buhun taki to ya halasta a musulunci wannan mu'amala ce ta salaf tana ɗaya daga cikin ma'anonin salaf ko salam ɗaya daga cikin ma'anonin bayan sautu da ake yi to akwai kuma wannan ma'anar da malaman fiqh suke magana kanta saboda ka mu'amala ce ta halas insha Allah wallahu a'lam
alhamdulillah malam Allah ta'ala ya saka da alkhairi mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu abin da muka saurara daga malam ya sa mai aiki da shi Allah ya ƙara wa malan tsawon rai da imani da lafiya wannan muhabara insha Allah ta'ala za a sauke ta kuma za mu sanya ta a group group da muke da suna wannan markas din da sauran waɗanda ake hulɗa da su ta kafar sada zumunta insha Allah ta'ala za mu nemi na video ɗin da kuma audio ɗin insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu abin da muka saurara muna yi wa malam fatan alkhairi tare da 'yan rakiyar shi malam yusuf lawal yusuf da malam ibrahim da kuma malam suleiman muna roƙon allah ta'ala ya mai da su gida lafiya sannan muna ƙara roƙon malam idan allah ta'ala ya ƙaddara wata munasaba irin wannan in muka kawo ƙoƙon baran mu muna roƙon malam zai amsa mana insha allah ta'ala daga ƙarshe muna yi wa kowa fatan alkhairi Allah ta'ala ya kai kowa gidan shi lafiya muna cewa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik